الرحمن الرحيم النوع الأول حروف حروف تجر الاسم فقط وهي سبعة عشر حرفا الباء ولها معان الأول الإساق نحو مررت بزيد أي التصق مريري بموضع يقرب منه زيد والثاني الاستعانة نحو كتبت بالقلم بالقلم أي استعنت في الكتابة بالقلم والثالث والمصاحبة نحو خرج زيد بعشيرته أي بصحبة عشيرته والرابع المقابلة نحو بئت هذا بهذا أي قابلت هذا بهذا والخامس التعدية نحو ذهبت بزيد أي أذهبت زيدا والسادس الظرفية جلست بالمسجد أي جلست في المسجد والسابع زائدة هل زيد بقائم أي هل زيد زيد قائم والثامن التفدية نحو بأبي وأمي أي فداك أبي وأمي
الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau juma'a insha Allah ta'ala 21 ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da 1442 wanda ya daidai da tara ga watan goma miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi da biyu a cikin wanda littafin mai albarka mai suna العوامل المئة الجرجانية وندا بابا مالمي عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى يربوتا wannan shine dai darasi na biyu satin da ya gabata mun dan gabatar da muƙaddima da kuma kaɗan daga cikin bayanai game da abin da ya shafi mai ake kira da al'awamil ka ce jam'i ne na al'amil da kuma kashe-kashensu da kuma bayani ma har ya fara shiga a cikin anna'ul awwal wato nau'i na farko daga cikin nau'ukan nan guda ɗari da ya kakasa su akwai allabziya akwai kuma alma'anawiyya ya su allabziya ɗaya kaka sa su gida biyu su ma akwai assama'iyya akwai alkiyasiyya to ya sai fara da assama'iyya wanda su ne ya ce sun kasu kashi sha uku to cikin kaso guda goma sha uku su ne ya fara da a nau'in farko a kayan mu fara za mu yi ƙarin bayani akan abin da ya shahi bismillah da kuma dan gyara a kai wanda mun da yake ba mu yi sharhinta sosai ba kuma ba mu yi bayanai akan hukuncin mutum in zai fara karatu ko hudu ba ko wa'azi ya fara da bismillah ba wanda a karatunmu na farko na alfiyatu tauhidi mun yi bayanai akan wannan ko wanda babu bukata akan wannan su malamai sun rarrabe tsakanin rubutu da magana akwai bambanci da in za ka yi rubutu ko za ka yi magana shi rubutu to shi ne ya zo kan cewa an samu magabata in za su yi rubutu sukan fara littattafansu da bismillah amma abin da ba a samu ba mutum zai yi hudu ba ko zai yi wa'azi ko zai yi wata magana ya fara da basmala ko ta'awizi wannan shine wasu malamai suka ce ba a samu ba abin da ya tabbata shine khutbatul haja innal hamdalillah ko alhamdulillah wanda shi ya tabbata amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sannan ka gabatar da wa'azi ko hutuba ko wani jawabi to wannan babu shi babu shi a cikin ayyukan magabata bai tabbata daga manzon Allah ba sannan ba a ga magabata na yi ba eh sai in za a karanta alqur'ani to in za a karanta qur'ani wannan kan sai a yi ta'awizi kuma a yi basmala ko yawa amma abin da bai shafi magana ta Allah ba bai shafi alqur'ani ba to wannan ba a gani ba wanda ibn al-qayyim yayi wannan bayani cikin igastu al-lahfan igastu al-lahfan yayi wannan bayani a takeice da sauran malamai to shi yasa abinda in dai zaka yi sunna to magana ka ta farko alhamdulillah ko inna alhamdulillah wannan shi aka ruwaito daga aikin manzon Allah ina fatar kun fahimci abin da nake nufi eh amma rubutu to ya tabbata an ga surawa rawa da bismillah kamar in kun duba cikin littattafan hadisi da dama ma irin su sahihul bukhari za ka ga basmala a farko haka kuma alkur'ani shi ma basmala a farko to akwai bambanci sai a tantance to mai son dai karin bayani sai ya samu wannan darasi da farko ya fi to da mai magana kan i'rabu albasmalati ko aujihul i'rabi na basmala to wancan darasin mun yi kuskure duk da da na san tara ne to na daɗe da rabona da bayani to kuma sai muka yi amfani da shida shi yasa muke so mu ɗaya gyara saboda waɗanda suka saurari darasin farko sai su je inda gyaran yake dan ba mu yi da kawo wasu fuskoki guda biyu wanda su ne cikon na tara sai muka takaita a kan bakwai kawai wanda su bakwai ɗin su bakwai ɗaya ita an wajiba a karanta ƙur'ani da ita fuska ta farko shida su kuma ya halatta a karanta su amma ba in za a karanta ƙur'ani ba shi alƙur'ani cikin duka fuskokin nan fuska kawai ta farko za ka faɗa shi ne fuska ta farko muka ce wadda ta zo shi ne aljarru al-rahman warrahi bismillahi rahmanir rahimi ita wannan ayi sananna ce wannan in dai ƙur'ani za ka karanta ita kaɗai aka yadda kai duk sanda za ka karanta ƙur'ani to wajibi ne ka karanta basmala da jarra ga ar-rahman da jarra ga ar-rahim fuska ta biyu shine abin nan ar-rabu al-rahman war-rahim shine alhamdulillahi ar-rahmanur rahim alhamdulillahi ar-rahmanur rahim eh wannan fil arabiyya jaiz a larabci ya halatta fuska ta uku shine annasbu ala rahmani war rahim yin nasba gare su su duka bismillahir rahmanir rahim eh shi ma wannan ya halatta fil arabiyya la fi qira'atil qur'an mu kiyaye wannan fa eh yawa fuska ta hudu shine ar-raf'u ala rahmani wan nasbu ala rahim الحمد لله الرحمن الرحيم إيه شي بعد هلت الحمد لله الرحمن الرحيم شي الرحمن كما رفع الرحيم شي كما كما نصب إيه تبير شي النصب على الرحمن والرفع على الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم ولا يا أهل التشيبة إيه تشد shi ne a aljarru alar rahmani warrafu alar rahim alhamdulillahi rahmani rahim alhamdulillahi rahmani aljarru alar rahman warrafu alar rahim ta bakwai shi ne aljarru hawayo alar rahman والنصب على الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم ما سيكي نصبه اي الحمد لله الرحمن الرحيم to wannan bakwai din su suka halatta ta farko in za a karanta alkur'ani wajibi ne amma shidda to su ya halatta in larabci ne za ka karanta ba komai to sai biyu su da cikin na tara su an kahana shi ne an rafu alar rahman wal jarru alar rahim shi ne da takwas alhamdulillahi rahmanur rahimi bismillahi kai bismillahi rahmanur rahimi to wannan an hana in ka yi rafa gana ar-rahman to ba za ka yi jarra ga ar-rahimi ba ko kuma an nasbu alar rahman والجر هو على الرحيم إيه. الحمد لله الرحمن الرحيم بسم الله كي بسم الله الرحمن آه بسم الله الرحمن الرحيم da wannan shi an ka hana yin duk sanda ka yi jarra ga na ƙarshe to ba za ka yi ko an rafu ko an nasbu a kan shi an rahmanu ba da su an hana su dalilin da yasa aka hana su saboda ba za a yi ba za a yi jarra ba za a yi jarra tare da shafe harafin jarra ba don su waɗanda suka ce ya halatta ka ce bismillahir rahmanir rahim suka ce za a kaddara harafin jarra da shi ar-rahim ne to a ce harfu jarrin yayi aiki kuma tare da an shafe shi to wannan shi ma mamnu'un yana ko kuma wasu sun ce yana da rauni yana da yana da rauni a to abu na biyu sai abin da ya shafi huruful jarri shi ma mun karanta baiti na alkafiyatu shafiya shi ma mun ce 22 shi ma mun kuskure 21 ne eh 21 ne dama kusan wa'anda an ka ƙara wa'anda adda saɓani a kan su ba su wuce hudu ko biyar ba amma duk sauran an yi ittifaki a kansu to amma sauran akwai saɓani malam wani kaza ya ce suna aiki malam wani kaza ya ce ya ce ba su yi to shine ya faɗa a baitinsa yake cewa haka hurufal jarri wa min ila حتى خلاها شعدا في أنعلا مذ منذ الرب اللام والكافوة والواو والبكي لعلا ومتى ونهو لولاي مجرور لدى أمر ورفعه سعيد أيدا to haka ya kawo shi ibnu balik guda ashirin da ɗaya duk da shi a aljirjani a nan kunga sha bakwai ya kawo kenan nawa babu hudu ke na ababu ko to wannan shi saboda haka ashirin da ɗaya ne ba ashirin da biyu ba ne to wannan shi ne gyaran da aka yi to dama yana kawo muna huruful jarri da ya ce annawal awwal nau'i na farko huruful tajurrul lism faqat wasu haruffa da suke wa suna jarra kuma ka yi ƙoƙari ka faɗaka a kan haka wahiya saba'ata ashara harfan harfi goma sha bakwai alba'u dama yana kawo mana ma'anonin ba'u a larabci ya kawo ma'ana takwas amma ibn hisham al'ansari rahmatullahi alaihi littafinsa mugunin labibai an kutubil aribai mujalladin farko ya ce ma'anoninta guda goma sha hudu ne guda goma sha hudu ne kenan kaga shi ya takaita bai ambace wasu ba ba'un kawai fil arabiya tana da ma'ana goma sha hudu ba wai da inda ka ga bi ma'ana ɗaya za ka bata ba to shi yasa sai ya fara da al'awwal ma'anar farko al'ilsaku wanda shi ma ibn hisham ita ya fara kawo balma abin da ya ce wasu malamai na nahawu sun ce ita ba'un ba ta rabuwa da wannan ma'anar ko da ta yi dalala akan wata ma'ana to amma ana ana hasaso ma'ana al'ilsaq abinda al'ilsaq mun faɗa shine al-mukhalafa cakuduwar abu ko wanda mun kawo misalai da dama kuma shi ma malam ga misali na ya kawo halli irabi mun na cewa marartu bi zaidu ko na biyo tagun zaidu ma'ana biyowa ta ta kasance ga wani bagire wanda yana kusa ga inda zaidu yake to wannan muka ce al-ilsaqu ne al-ma'anawi ko sai na biyu al-isti'ana shi ma mun kawo shi na cewa ka tsabtu bil qalam neman taimako ko yawwa to yadda dai kai li irabin marartu bi zaid haka za ka yi li irabin da ka tsabtu bil qalam bil irabi dai ne saboda haka ba sai mun maimaita ba wasalisu na uku shine zamu tashi akan shi wal musahabatu shine abutaka eh wato ba wani lokaci takan zo ta nuna ma'anar cewa abu kaza da kaza tare suke sun abokanci juna aiki kaza ya abokanci kaza ya abokanci abin da abba ya gare shi ina misali na hau kamar ka ce karaja zaidun bi ashirati zaidu ya fita tare da danginsa shi ne sai fassara ya ce ai bi suhubati ashirati ma'ana tare da abutaka da ainihin danginsa shi ne ma'anar bi ɗin nan alamar ta shi ne malamai suka ce za in ka ɗauke ta lafazin suhuba yana iya shiga yana iya shiga misali za ka iya cewa kharaja zaidun suhubata ashirati za ka iya faɗa haka a larabci ko kuma in ka ɗauke suhuba ɗin ka kawo ma'a tana iya zama wurin kharaja zaidun ma'a ashirati wannan abin da take dalala a kansa eh shi ma yadda kai li'irabi duk da akwai bambanci kharaja fi'lun ne ko madin mabniun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab wa huwa sahih al-akhir zaidun fa'il marfu'un wa alamat rafihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر أيضا بعشيرته به حرف جر مبني على الكسر عشيرة سيكتي اسم مجرور ببي وعلامة الكسرة الظاهرة لأنه لأنه لأنه مفرد مفردين إيه. نع الشاعر وهو مضاف والهاء مضاف إليه تولن شيني آه ita wannan ba ta zuwa da irin wannan baɗin ta zuwa ƙur'ani? hmm? a ummihi wa abihi akwai ba'u ciki
فلما قضى موسى الأجل
وصار بأهله wannan yayi wasara bi ahli eh ai bi suhbati ahli eh wannan yayi eh suratul qasas ke sai da wata ina wata ga ayoyi da yawa eh eh shi ma wannan to ba ɗinka tana da iskali dan tana ya zama wa sababiya bi nasri ai bi sababi nasri a canza ta bi din nan ma'anar ta'ala a nan a wannan bi zarfiya ce shi akwai wata ahud misali eh, ya nuhu hutbit bi salamin minna wa barakatun alai bi salamin ai eh bi suhbati salami Mm, haka wasabbih eh bi hamdi rabbika wasabbih bi hamdi rabbika to ita ba wannan bi din haka haka take Mm, haka suratul qamar menene Allah ta'ala yake cewa um, ke cewa da annabi nuhu da jama'arsa najjai menene najjainahum ko Naj- babu fa yawa najjainahum bi sahar babu fa najjainahum bi sahar ai bi suhbati sahar shine akhirul layl Eh, to wanda ya take kira al musabah al musahaba Eh, kun fahimci ma'anarta to mu wuce ga ta gaba ta hudu shi ne al-muqabalatu al-muqabala shi ne kaza yana muqabilin kaza an yi kaza saboda kaza eh amma ba ta fuskar sababiyya ba a'a kaza an karbe shi ne saboda kaza misali bi'tu haza bi haza na sai da wannan a muqabilin wannan ma'ana wannan na bayar sai aka bani wannan muqabala kenan Mm. to wannan kenan bi ito sai ka ce bi fi'lun madin mabni ala sukuni litisalihi bi dhamir al fa'il wa dhamir al fa'il bariz muttasil mabni ala dhamm fi mahall raf'in fa'il hadha اسم الإشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به لأنه لا يظهر فيه إعراب بهذا بي شما جار ومجرور لكو جار ومجرور إيه، بي سيكا حرف جار مبني على الكسر هذا هو اسم الإشارة مبني على السكون في محل جر مجرور ببي مم. سيكا والجار والمجرور متعلقان ببيئت بيئت إيه، لمن لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتكب haka suka faɗa duk sanda aka samu aljaru wal majrur to dole yana da abin da zai rataye zuwa gare shi ita wannan ta zuwa qur'ani a ka ce na kuma ka yi shiru eh kamar ba da Allah ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun suratul nahl Eh, udkhulul jannata ku shige aljanna bima kuntum ay bi muqabalati ma kuntum wannan bi ba sababiya bace karka ce bi sababi eh ibnu hisham ya ce ma wannan fassara ce ta al-mu'tazila eh domin fassara ta da cewa ta muqabala ce yafi kyau ma'ana an shigar da kun shiga aljanna ne muqabilin wani abu da kuka yi mai kyau ba wai shi ne sabab na shigan kwaɗi sallan ba an fahimci wannan eh domin inda shi ne sabab to kenan inda ba wannan aiki ba shiga aljanna to kuma ba haka bane akwai an ga wasu sun shiga aiki kuma ba a, sun shiga aljanna ba wani ma aiki to su ko sai ya to akwai ta aya bai yawo bai zabihin Mm, shi ma wannan yayi وفديناه بذبح عظيم wannan ba'un ita ma ta muƙabala ce eh mun fanshe shi a muƙabilin mun kawo rago eh a madadinsa sai aka yanka madadinsa hmm yauwa ita kuma ya zan in ka ɗauke ta kana iya kawo lafazin muƙabala ta misali eh wa fadainahu muƙabala ta zibhin azim eh to wannan kenan a ko ta ayin ko ita ɗai ce a wannan ba ta muƙabala ba ce eh eh ƙabala da azara ce ta yi wadda tana shiga kace mi na'am بدل لهم بجنتين جنتين تعالي وكل حمد mm, yayi ta muqabala ta shiga to ina wata ina wata wal khamisu ma'ana ta biyar at-ta'diyatu ma'ana at-ta'diyatu shine fi'ili bai bukatar maf'ulun bihi amma sai a shigan mai da ba'un saboda a samu wannan ma'anat wato fa'ili kawai yake bukatar shi lazimi kenan duk sanda aka samu fi'ili lazim to ya aka shigan mai da ba'u to ita wannan ba'un sai ta ƙetare aikin ga fa'ili kawai zuwa ma mafa'ulin bi wani ana kiransa a ta'adiyar Eh, fi'ili ya ƙetare mafa'uli a ya ƙetare fa'ili har ya kai ga mafa'uli wanda in ka cire ta to za ka ga iya kashiya ta kaita akan fa'ili kawai ga misali zahabtu bi zaidin na tafi da zaidu ai a zahabtu zaidan na tafiyar da zaidu in ka cire bawon din nan zaka ce zahaba zaidun kenan shi ya tafiya amma da ka shigar da bawon sai ya nuna cewa ba shi ya tafiya ba tafiya aka yi da shi to wannan shi ake kira ta'adiyatu Mm. akwai wannan a Qur'ani kuna da ba tafsiri za ku yi ba eh akwai ayoyi za- da yawa Mm? Mm. akwai su gaba da Allah ta'ala walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absari eh ya gani to suka ce ma'anar ayat shine walau sha Allahu zahaba sam'ahum wa abu- eh, zahaba sam'uhum wa absaruhum shine asalin ayat da Allah ya ga dama da jin su da ganin su ya gushi amma sai aka ce walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim ai la azhaba huwa subhanahu wa ta'ala bi sam'ihim da Allah ya kawar da jinsu da ganin su sannan ga wata nan farko farko suratul baqara zahaba Allahu bi nurihim bi nurihim Allah ya tafiyar da hasken su asali zahaba nuruhum lazimi luzum kenan amma da aka shigar da ba'un to yanzu sai eh, wannan abin ya tashi ya ƙetare sai ya koma ga mafulin sai aka jingina aikin ga Allah subhanahu wa ta'ala kun gane bambanci Eh, to wannan ita ake kira ba ta ta'adiya to ina misalin wata a irin ta Qur'ani na'am bi kitabi wace irin babu tadiya eh dai tana shiga izhabu bi qabisi ko eh ba izha- suratu yusuf ko ka- ko ta aya ce gare ka akwai ta namle tashi ina ji eh ita kuma izhab ko mm mm izahab bi kitabi ko to ita kuma ta yusuf izahabu bi kamisi to duka suna yi duka da ta'adiya ne to ina wata ayar hmm? yana da kyau a hararo ayoyi ƙurani kuke wa hidima duk wanda ya cikin tafsiri to baka san wannan bayo ya za a yi kasan ƙurani eh ai ba sanin qur'ani ko wasadisu to bari mu yi sauri mu karasa ta shida az-zarfiyatu akwai ta zarfiya ne ma'anar zarfiya jalastu bil masjid ma'anar zarfiya shine hululu shay'i fi shay'i wani abu ya shige cikin wani abu shi ake kira az-zarfiya shi yasa ake kiran jaka da az-zarf ko envelope ana kiransa az-zarf a larabci to ba'un wani lokaci takan zo da wannan abu da wannan ma'ana wani abu ya shige cikin wani abu abin da ke gabaninta ya shige cikin abin da ke baya gare ta shine abin da ake nufi shine kamar jalastu bil masjidi na zauna ma'ana fil masjidi a cikin masallaci eh saboda haka daidai yake da kace jalastu fil masjidi jalastu bil masjidi duk ma'ana ɗaya ce to duk sanda kaga wannan sai ya zan sai ka fassara ta da wannan ba zarfiya ce eh zar zarfiya ce mun fahimci mun fahimci zarfiya ko to to ina misalin ta ita ko a qur'ani eh wa bil ashari hum yastaghfirun
وقد دخلوا بالكفر wa qad dakhalu bil kufri to za ta yi ɗaukar ma'anan ma al kufri amma kuma yayi eh zarfiyar tana yi bil ahqaf na'am ay fil ahqaf
وبالإيه Ehe. Eh? Kace وبالإيه
wace aya ta wani? Eh, a ji tsoron Allah dai ka kawo Qur'ani ba. Ka ka ga wa da ba Qur'ani ba. Eh? Wabi a Ittaqillah ya Sheikh. Eh, wannan ba zarfiya bace.
نعم Aha.
حتى توارت بال بال بالحجاب
Hatta tawarat bil hijab.
بالحجاب To, ni kake son ka ce?
الرقية
Ta yi aifin hijab, eh, ta yi zarfiya ce. Wa, وعلامات والمجنون
a wannan ba zarfiya ba ce. Ai, bi sababin nijin. Mm, sababiya ce. Na,
لا أقسم بهذا البلد na, bi hazal balad. Na, haka ya yi, ai, fi hazal balad. Eh, eh. Wa an ta hillun bi hazal balad. Duk zarfiya ce. Ai, fi hazal balad. Na, ina wata?
لا أقسم بيوم
eh ittaqillah ya shek ba zarfiya bace eh ba zarfiya bace Eh, sai da mun ka faɗi ma'anar zarfiya aka ce duhulu shay'i fi shay'i Eh, shigan abin da ke gabanin ta cikin abin da abba ya gare ta in har bai ba ta ɗauka wannan ma'ana to ba ba ta bace ai an faɗi dhabit to sai a dinga kula mana mhm shikenan a wuce ta kowa ya fahimce ta ba wata aya ta tsayi gada to sai wasabi'u ta bakwai za'idatun akwai wadda ake kira za'ida duk da ibn hisham al-ansari a magunin labib ya ce al-ahsan a kira ta asila eh ko at-tawkid at-tawkid ma'ana bawon ɗin da za a ƙara domin ƙarfafa wata ma'ana ta yadda ko da an cire ta shi- eh, shi larabcin yana na amma dai kuma sata ya fi akkada ma'ana Eh, to in a ƙur'ani ne al'ahasan ka kira ta sila domin babu ladabi ka ce akwai ƙari cikin maganar Allah don ma'anar za'id a wurinsu shine ƙara abin da bai da wata fa'ida ma la fa'ida ta fi to shi yasa duk harafi kuma a qur'ani kowane iri ne da zaka ga an kawo to akwai wata ma'ana da ya haifar wanda ya an cire ta ba za a samu wannan ma'ana hmm? to shi ko ga misali hal zaidun bi qa'imin shin zaidu a tsaye yake to ma'anarsa ai hal zaidun qa'im kaga an cire bawon din amma ma'anar ta yi ita kuma inda za ka gane ta shine cirba'un din sai ka ga larabcin ma'anar da kake son ka bayar tana tabbata ko ba za ta tabbata ba in ka ga ta tabbata to ta zama ba eh, asila eh asila in aya ce a kira ta asila yayi eh to ita kuma wannan ta zuwa qur'ani na'am ويقولون آمنا بالله وبالرسول waya ويقولون آمنا بالله a وبالرسول a wannan ba ba وبال- وبال- ba ba za'ida ba ce cire ta ka gani in larabcin na tsayuwa آمنا بالرسول eh ba wata a rasul eh ba za'ida ba ce ba za'ida ba ce misali zai zai yi a ce amannar rasula amana billahi a'a kai ne ka tambaya zai mu cire ta mu ce amannar rasula larabcin yayi daga amana Allah wa sallam eh a'a ka ce kuma ta rasulu
idan alaƙin Ta rasulu.
wa rasul shin wace kaka magana Allah lafzul jalala ko ar-rasul ka zabe guda ta rasul to shine nace zai yi mu ce amannar rasul rasula amannar rasula madadin amanna bin rasul ai akwai kaddara ta tunda ma'dufun ne Eh, ba wai akwai kaddara ta ba ka sa akwai takadiri ba saboda an faɗe ta ga lafzul jalala shi yasa da aka zo aka ce war rasul amma akwai ta in ka zo lirabi sai ka kawo ta ba wai za'ida bace a'a ba za'ida bace dan bai yi a ce amanna laha bai haza la yajuzu sai dai amanna billahi eh wannan ba za'ida bace na ba aka wata ga wakafa billahi shahida a'a eh ai wakafa Allahu shahidan ka gane bambanci ko eh eh wakafa billahi wakafa Allahu da irin wannan muke nema ka fahimce da ai wadda da za a cire ta to ma'anar tastaqimu al ma'ana yastaqim ma'anar za ta daidaita ina misali wata aya banda wannan wakafa billahi shahida ita dai ce eh ba as-sila muke nema a qur'ani at-tawkid la hawla wala quwwata eh na'am wa kana Allahu a wannan bi ba za'ira ba ce shi ba sila ba ce wajibi ne a kawo ta cire ta ka gani larabcin zai
Walau shi ina da Hmm?
ma'ana guda.
a bari mu gama da wuri kai Hmm. ka sani ko ya nasara To. na'am ya shek ma ma- ma za kunta ah to cire ta sai ka hada jimlar ai mun faɗi ka'ida ko to dole sai an bi ta eh kuma to kai daina to bari mu wuce tun da kun kasa eh to sai ta nawa ta takwas wasaminu ta takwas at-tafdiyatu ko na hau bi abi wa ummi ita kuma ana kawo ta ta fansashi an fanshi kaza da kaza Mm. ma'ana misali an ta fida'u abi wa ummi shine ma'anar larabci ma'ana fidaka abi wa ummi babana da mahai- mahaifiyata fansa ne gare ka eh ita wanda ta zuwa gura ne kuma an an walwale wancan ke
Sai da ya samu haihuwa.
Eh? eh Gobe dai na kalmar da ma ya fi.
a to ai ba shi ka nuna kuma ma'ana kenan ai ta yi zama ta yi daidai da muƙabala Eh, eh, ta fi kyau Mm, amma kuma an ga dama ana iya tawili a bata wannan ma'ana Mm. Mm? ma'ana sai a ce ni kenan wafa dai nahu eh eh eh eh kun shiru misali a ce fidahu zibhun azim fidahu zibhun azim Mm, wannan yana iya yi fansassa abinda aka fanshe shi da shi shine rago wanda yake mai girma Mm. to ina wata aya to a takaice dai wannan su ne guda takwas da ya kawo akwai asababiyya wadda bai bai kawo ba ko ba usababiyya eh bai kawo ta ba to amma dai waɗanga su suka fi yawa Mm, amma ya- yana da kyau a ce ya kawo asababiyya ban san dalilin da yasa bai kawo ta ba ba usababiyya hmm kun san sababiyya ai ko Eh, dalilin da yasa kaza ya auku Eh, to tun da bai kawo ta ba sai mu sai mu kyale ta har zuwa gaba amma dai a yi muraja'an wa'annan ma'anoni kuma a yi ta zaƙul ayoyi bisa da bawabit ɗin da aka bada Allah ta'ala ya taimaka Ah, saboda haka jilla irabin amsila ɗin ɗaya ne shi yasa ba mu bibiyi jimlolin ba in ka yi irabin jimla ta farko duka do abu ɗaya ne sai an shiga wani sabon harafi ne to kina yiwa kila lirabin ya canza سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته